والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake haduwa a wannan bigire mai albarka don ci gaba da tunatar da 'yan uwa dangane da al'amuran da suka shafi addini yau muna ranar litinin wacce ta daidai da sha bakwai ga watan march shekara ta 2025 wacce ta daidai da litinin dai sha bakwai ga watan ramadana na shekara 1446 hijirar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda darasin mu na wannan rana insha Allah ta'ala zamu tattauna ne akan batu na sallah wanda sallah aba ce mai matukar muhimmanci to amma musamman idan muka kalli iyaye mata game da lamarin sallah wani lokacin akan samu sakaci ko daidan wasu kwanaki da akan gitta wani lokacin ba tare da sallar ba ta riga ta shiga kwanakin hutu na sallah bayan an fice su kuma sai ya zamto komawa a ci gaba da sallar sai ya wahala wasu kuma ko da babu wannan sallar gaskiya ana jinkirta ta akan lokutan idan uzuri ya zo wanda shari'a ta yadda da shi ba abin damuwa ba ne amma da yawa wani lokacin idan aka yi wata sallar na tambayi wasu daga cikin mata yaya sai ka ji an ce ai har yanzu ban sallah kaza ma'ana da gaskiya jinkirin sallah mata suna jinkiri a sallah matuka kuma wasu lokutan da yawa zaka duba kai wallahi ba uzurin da shari'a za ta karba wannan yasa insha Allah ta'ala za mu tattauna akan sallah wanda ita dai sallah mun riga mun san ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunin musulunci guda biyar sannan sallah ita ce ginshiki na addinin musulunci duk wanda ya kiyaye sallah ya zamto yana kiyaye ta akan lokaci to hakika ya kiyaye addini wanda kuma ya tozarta sallah to abu ne mai sauki ya tozarta duk wata ibada wacce ba ita ba don haka nasihar mu ga 'yan uwa mata shine wofantar da duk abin da zai ja ki zuwa ga jinkirta sallah duk wani abin da zai dora ki akan al'adar jinkirta sallah to ki kokarin ganin cewa kin nisanta kanki da wannan abu kuma ki roki Allah madaukakin sarki ma'ana ki ringa neman agajin sa a kowane lokaci kina mai roƙon sa da ya taimake ki wajen yin sallah akan lokaci ya kuma raba ki da kasala da kuma gazawa bayan haka ‘yar uwa mai albarka ki yi bakin ƙoƙari wajen yaƙar zuciyarki game da yin sallah akan lokacinta da dukkanin kuma natsuwa da kushu'i ba don komai ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi yabo ga bayinsa waɗanda suke kula da sallah kuma suke yin sallan nan da kushu'i Allah maɗaukakin sarki yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim qad aflahal mu'minun haqiqa mu'minai sun rabauta sune waɗanda suke alladina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke khushu'i a sallar su khushu'i malamai sun bayani akan sa bayanai daban-daban amma dai makurar khushu'i shine khushu'in zuciya shi ke tilasta gabbai su masu natsu a lokacin da aka ce gabbai kawai su ne za su natsu a nan kushu'i ke farawa sai iya zamtowa zuciyar ba a nan take kaga mutum a natse yana sallah amma zuciyar ta riga ta tafi kila kilomita 100 ko 1000 don haka kushu'i shine a samu zuciyarka tana halarce da abin da kake yi kana mai sane da abin da kake na rukunan sallah gaɓoɓin sallah da kake kai kana mai kuma sani da abin da kake faɗa don haka duk wani abin da yake zai ja hankalinki game da sallah ki ƙoƙarin nisanta kanki da shi duk abin da zai ɗauki hankalinki game da sallah to wannan abin yana wajaba ki kokarin ganin cewa kin nisanta kanki da shi domin ita dai sallah Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga mutanen da suke kiyaye sallah ya musu alƙawarin aljanna wanda kuwa bai kiyaye sallah bai da wannan alƙawari a wajen Allah madaukakin sarki sannan ita dai sallah ya ku ƴan uwa masu albarka kimarta da darajarta da matsayin girman da take da shi a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki ma a kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace lallai farkon abin da za a fara mabawa hisabi akan sa a ranar alkiyama shine sallah idan sallar mutum ta cika ta inganta to tabbas wannan mutumin ya rabauta kuma ya tsira amma ana cewa sallan mutum ta ɓaci to haƙiƙa wannan ya taɓe kuma ya asara to duk abin da aka ce za a fara karyawa da shi a wajen hisabi a ƙiyama dangane da abin da ya shafi ibada sallah ce kan gaba idan ta daidaita ta gyaru komai daidai kai kawai sauran kasha insha Allah to dan me zai zamto ba za a bata kulawa ta musamman ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan wannan aya da muka ji da Allah maɗaukakin sarki ya yabi muminai akai wanda ita kanta ayar na daga cikin bayanan da malamai suka yi akan sababin saukarta bayan Allah maɗaukakin sarki ya halicci aljanna an ƙawata aljanna an sa mata duk abin da za a sa mata sai Allah maɗaukakin sarki ya yi mata umarnin da ta yi magana ta yi magana shine abin da ta fara da shi lissafa waɗannan ayoyi da ke cikin farkon suratul mu'minun qad aflaha almu'minun haqiqa mu'minai sun rabu kuma mu'minan nan ajin farko sune alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke khushu'i a sallar su bayan wannan Allah madaukakin sarki bai gushe ba a cikin littafin sa mai tsarki yana yaban mu'minan da suke kiyaye sallah dan muka tafi cikin suratul anfal Allah madaukakin sarki yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wadanda suke kawai mu'minai sune wadanda idan aka ambaci Allah zukatan su kan razana idan aka ambaci abinda Allah ya tanada na azaba da sauransu zukatan su kan tsorata wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun idan kuma aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki suna ƙara musu imani kuma ga Ubangijinsu suka dogara, su waye su ga sunan Allah maɗaukakin sarki ya ce, Allazi na yuƙimu na salata wa mimma razaqnahum yunfiqun su ne waɗanda suke bayar da sallah suke tsaye da sallah akan yanda ya kamata da dukkanin rukunanta da natsuwa da khushu'i sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyar da abinda muka azurta su da shi Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ula'ika waɗannan masu wannan sifa ta yin sallah akan lokacinta da ciyar da abin da Allah ya azurta su da shi Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne mu'minai na gaske lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Allah madaukakin sarki yace suna da martaba daban-daban a wajen ubangijin su da kuma wata gafara da wani arziki da karanci a wajen Allah madaukakin sarki don haka idan kana so ka zama kina so ki zama muminar gaskiya to dole sallah ta zamto ajin farko a rayuwarki kar kallon fim din nan mai dogon zangon nan ya zamto lokacin da aka sanya shi baki iya motsawa daga bakin TV Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan wannan idan muka koma cikin suratul bakara nan ma aya ta uku Allah madaukakin sarki ya ambaci muminai ya yabi waɗanda suke tsaye da sallah yake cewa alladina yu'minuna bil ghaib sune waɗanda suka yi imani da ghaib abinda ya faku kamar wuta aljanna da sauran abinda dan adam baya iya tsinkayar sa sai dai imani sannan wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna tsaye da sallah kuma suna ciyar da abinda Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi dan haka Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana mai nuna mana muhimmancin sallah a cikin suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salat inna Allaha ma'as sabirin Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku mu'minai ku nemi agajin Allah da haƙuri da kuma sallah ta hanyar sanya ma kanku haƙuri ku nemi agajinsa ya taimake ku akan dukkan sauran al'amura na ibada da abubuwan da kuke bukata na duniyarku da lahirarku to ku nemi agajin Allah ku nemi taimakonsa ta hanyar haƙuri da kuma yin sallah yin sallarka ko da baka roƙi Allah ba idan ka ɗauki ayan nan ka kalle ta da kyau ista'inu bis sabri was sala in dai zaka yi sallah mai kyau da dukkanin tsare-tsaren da shari'a ta gindaya masalla da cikakken khushu'i sallah mai kyau wannan kadai yana baka dama Allah ya taimake ka akan sauran ibadoji sai ya zamto babu wata ibada da ke maka wahala idan kika zamto kina sallah kina mai jin gardin sallah da dadinta ba Allah Allah kike ki idar ba kullun in za a yi sallah ana neman sura mafi gajarta idan an nemi sura mafi gajarta ina ma a ce an cika ruku'u ina ma a ce an cika sujada ina ma a ce an tsaya natsuwa cikakkiyar natsuwa an yi sallah da dukkanin abin da ake bukata Allah dai yace ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala ya ku waɗanda kuka yi imani ku nemi agajin Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah bayan wannan Allah madaukakin sarki ya labarta mana wasu nagartattun bayi yanda suka kasance game da lamarin sallah idan muka tafi cikin suratu maryam Allah madaukakin sarki yake cewa wa zkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya sai yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya Allah madaukakin sarki yake labarta mana Isma'il alaihi salam wa kana ya'muru ahlahu bis sala ya kasance yana umartar ahalinsa da su yi sallah idan har zai umarci iyalansa su yi sallah wannan ke nuna cewa shi already sallar ta riga ta ta bi jiki an karba umarnin Allah ya'muru ahlahu bis salati wa kana 'inda rabbih mardiya sannan kuma ya kasance yardaje a wajen ubangijinsa wannan irin yanda nagartattun bayi suke ke bayan annabi ismail alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa Allah madaukakin sarki yayi masa umarni da yin sallah wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah sannan kuma kai hakuri game da sallah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa ba mu tambayanka wani abu na arziki ba mu ce ka ba da komai ba a kai dai yi sallah umarci iyalanka su yi sallah mana arzikinka ko kuma wani abu na arziki mu ne masu baka wannan wal aqibatu littaqwa kyakkyawan makomi kuwa kyakkyawar makoma wacce take a bar yabo tana ga masu tsoron Allah madaukakin sarki bayan jeran jer waɗannan ayoyi sai kuma ayar da Allah maɗaukakin sarki ya alaƙanta mana sallah da lokacinta, kasancewa sallah tana nan tsakaninta da lokaci aure ne ba a raba. Kar ya zamto kawai sanda mutum ya samu yake sallah, lokacin da kaga dama kake sallah, lokacin da mutum ya so ya haɗa salloli biyu ba uzirin zaune ba na tsaye. Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta wanda wannan aya ta biyo bayan wasu ayoyi da suke bayani akan sallah a fagen daga amma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan idan kun kare sallar ko ambaci Allah maɗaukakin sarki a halin tsayuwa ne ko a halin zama, kai har ma a halin kwanciya in ta kama, mutum ya ambaci Allah maɗaukakin sarki. Siyamun wa ƙo'udan wa ala junubi ku, sai ya ce fa'izat ma'anan tumfafi musala idan natsuwa ta samu wacce ba halin yaƙi ba, kuma ku tsaye da sallah yadda take cikakkiyarta da dukkanin rukunanta da aka tsara ba sallar yaƙi ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. sallah ta kasance wajibi ne mai lokaci game da mu'mini wajibi ne wacce Allah ya wajabta ta ga muminai sannan kuma mai lokaci tana da lokaci wanda Allah madaukakin sarki ya tsara kowace sallah a yi ta mun samu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi yake cewa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace yace ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah wani aiki ne Allah ya fi son sa ka aikata wannan abdullahi dan mas'ud yake tambayar manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha shine kai sallah akan lokacin wanda a wannan hadisi abdullahi dan mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa daban-daban banda sallah har ma yace da na nemi ƙari da manzon Allah ya ƙara mu amma me manzon Allah ya faɗa abu mafi so mafi soyuwa wanda Allah ya fi son sa shine sallah akan lokacinta wannan ke nuna cewa idan kai sallah ba akan lokacinta ba Allah baya bukatan ta in dai ba an samu uzurin da Allah madaukakin sarki zai kalle ka da shi bayan wannan har wa yau akwai wani hadisin daga Jundab dan Abdullahi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan hadisi duk wanda ya sallaci sallar subhi ya kasance a cikin a cikin zimma ta Allah madaukakin sarki ya kasance a cikin kariya ta Allah madaukakin sarki ashe yin sallah akan lokacinta abu ne mai kima duk yanda za a yi ki kasance kina kokarin tsara al'amuran ki akan yin sallah idan lokaci ya cika sannan waɗancan ayoyi da muka wuto guda biyu da wacce ta yi bayani akan annabi Ismail alaihi salam da wacce Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ta wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha wannan ke nuna bayan kai ka tsayu ka tirsasa kanka ka bi umarnin Allah to fa ba a yafe maka ba in baka umarci iyalinka da yawa kuna da 'ya'ya waɗanda suke girman su ya kai maza ko mata girman su ya kai su sallah amma sai kaga abin sai godiya dama-dama maza iyayen kan ta sa ƙeyansu a tafi masallaci amma mata ya za a kiyaye wance ta yi sallah sai ya zamto wannan abin yana da wahala bal ma wasu kiyaye nasin ma ya yi wahala ina ga kuma su kiyaye na ‘ya'yansu ‘yarsu ta yi sallah ko ba ta yi bayan wannan na daga cikin abin da za mu ambata a gurguje ita dai sallah yadda na ambata ɗazu kana da bukatar a sanda kake sallah a ce kana jin daɗin ibadar da kake kana jin gardinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan faɗa ma Bilal cewar fa'arifna bis sala hutar da mu da sallah sannan da yawan lokuta idan wani al'amari ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuciyarsa manzon Allah yakan gaggawan tafiya zuwa ga sallah don haka sallah kana buƙatar ya za a yi ka koye ta ta yanda idan kana yin ta kana jin wani nishaɗi kana yin ta kana jin cewa lokaci ne ya halinsa amma da sallah ta tafi haka kyawu da sallah ta tafi haka tsawo da sauransu kuma kamar yadda na faɗa da ko da sallar ki ba ta da tsayi ki tabbatar da ingancin ki tabbatar da ingancin sallah ba ƴar faci ba yawa sai lada ake cewa hoto ‘yar faki ba yawa sai zunubi, Allah maɗaukakin sarki ya kare. Bayan wannan, hadisin da ke ƙara tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana son sallah, kai hadisi na Anas da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, An soyar mu da mata, manzon Allah ya lissafa wasu abubuwa da Allah ya sanya masa sun so a cikin wannan rayuwa ta duniya da muke ci. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mata a ciki ya ambaci turare a ciki sannan yace waju'ilat qurrata aini fi salati sannan an sanya farin cikin idanuna ko kuma farin idanuna ko sanyin idanuna a cikin sallah wannan yana faranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai ya tsinkayi kansa a cikin sallah dan me me sallah yana gani da ubangijinsa ne menene illar kana sallah kana jin cewa abin ya addabe ka kina sallah kina jin bara in yi sauri in gama menene illar haka daga lokacin da mutum ya zamto yana sallah yana jin shi kawai a takura yake to fa an tafi inda ba a so ya tafi gadangadan zuwa ga sifantuwa da munafikai Allah madaukakin sarki yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah madaukakin sarki ya ambaci sifar munafikai in suka tsaya wajen sallah suna tsayawa ne a wajen sallan nan a hali na duk wani yanayi wanda ka ce dai ba karsashi a ciki da kasala a tare da su jikinsu ya musu nauyi shi yasa nakan ce ya za a ka zo sallah kuma kana son sallar jikinka ya nauyi an sha ruwa ka ɗibge abinci kuma kana so ka tafi sallah kana so ka yi sallah ai dole jikinka ya riga ya mutu yanzu bacci kake bukata amma ba baccin baka samu wani waje ka zauna ka jingina dan ka huta amma ka ɗibge abinci bayan da za a kai sallah da nishaɗi to hali sifa ce ta munafikai suna yin sallah suna a hali na nuna kasala wannan sallar da suke kawai suna yin ta ne a cikin mutane yura'unan nas mutane su gansu su ce suna sallah wala yadhkuruna Allah illa qalila amma ba su ambaton Allah madaukakin sarki kai a sallar tasu ma ba kushu'i ba ambaton Allah mu ma cire ambaton Allah wannan na tasbihat da sauransu a tun a cikin sallar ita kanta wala yadhkuruna Allah illa qalila a lokacin da suke yin ta babu nufatar Allah a cikin lamarin sallar tasu har wa yau Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wata uquba da yayi ma wasu tun suna raye su ma dai munafikan ne Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul tauba yake cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun Allah maɗaukakin sarki yace wai me ya hana a karbi sallar su me ya hana a karbi ciyarwan su ciyarwansu gashi ko da za su yi Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba dalilin shi ne annahum kafaru billahi wa bi rasuli sun kafirce ma Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta gaba wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa ga sallah face suna hali na kasala da nauyin jiki sannan wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyar da abinda Allah ya ba su na ciyarwa ko da za su ciyar suna ciyar da shi ne suna masu ƙi a zuciyarsu sun bada ne a zahiri don a ce suna bayarwa amma zuciyar ta kyamaci wannan aiki to haka ita ma sallar zuciyarsu ta kyamaci sallar sai dai kawai za su yi ne don su kasance sun samu kariya kuma ana ganin cewa su ma musulmai ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ina ga nan zan dakata insha Allah